أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara doron mu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha ɗaya ga watan Jumadar Akhira, hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku, wanda ya dace da sha hudu ga watan farko dubu biyu da ashirin da biyu. a darasi da ya gabata muna cikin suratul furqan mun tsaya aya ta 36 in yau insha Allah za mu tashi aya ta 37 kahin nan akwai yan watan baya wanda yake tambaya na ce ya kawo kahin muhara zai mutum ya cika takarda da rubutu ya mai kuma tsaya za mu yi mu gane abin da ke takarda ko abu amsa gaskiya bai wanda yake tambaya ya kawo kahin muhara karatu kenan da a karanta sabon da ke cikinta tun da ɗaya ya tare ni shi da takardar dogon ne alamuyin abin da yake ni ya ce na ce gaya mu dai mai takardar ya ce mun masala da yake gani a ko masallatai an hada sunna na maganar a bar wuri ba kowa mutum ya zo da wuri a hana shi zama a ce wurin suwa ne sai ta gaskiya ba san ba wannan abin dalilin shi a shari'a bayan mutum ya zo da wuri a hana shi wuri a ce wurin wani ɗaya mutumin bai zo ba da tsare wuri musamman da madogaran magana ga wanda suke yi sai a magana ta biyu cewa wani shi ya gani wa an aka yi adda ta a makwastai mu cewa a yi adda ga ahlul kubur muna adda ga ahlul kubur amma ba irin ta bida ba a sunna daga kaje makwantai kayan ma ka shiga za ka shiga da sallama ga addu'a duka gare su السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل نسأل الله لنا ولكم العافية مثالي كان وتسلم معكم قالوا كان مسألة بس لا فيها لا تعذاب تنشي ذا كما قوة الدعاء kenan wani abu ne wanda ba ya ce a kulo da ko za a ga alƙubo ko da ba laihi bane ba yin addu'a bayan an shiga an shar'anta amma ba inda ya zo a nasin suna tabbatata karanta wata aya ko kudula kuna ma'ana gobe wannan babu ruwaya hadisi ko mai rauni illa wanda yake maudu'i kan matsala wanda ba shi da tushe kuran addu'a ba da yake musu addu'a gaba daya kuma na addu'a sunna ce amma wannan ne na kudula sha'i daga har gobe shi ne ba mai kuma da magana a karanta kaza a karanta kaza abin da yake gurin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan an kare binne mamaci yana tsayawa kan kabari sabai su tsaya yace istaghfiru li akhikum waslam lahu tasbih dan an kare shi alaci ko roƙan ma dan uwan ku gafara ko roƙan mai tabbatar mai da tambaya ta malaiku yace zai zana tambaye shi kenan abin da yake kullum kan alakiya kowa liman zai gaya ma kowa kowa zai a karan kai allama kafir lau allama sabitu kowa zai taimaka wani addu'a amma ba ta ke karanta kaza kawa kaza kaza kawa kaza duk wannan abu ne sabo wanda iya cikin abu da kirkira na bid'a bai da cikin sunna amma a da ka rubu ta sunna muna yi Allah ya taimake mu sai magana ta gaba wannan cewa ganin dai yan uwa rana ta koyar da su wannan bawan Allah Sheikh Ahmad Ibrahim Bamba na Kano wanda kwarai darasi ne ga ɗaliban ilimi ga duk mai neman hidima ga addinin Allah yadda wani bawan Allah ya yi abin a zo a gani kuma ya bar rayuwa cikin aikin alkhairi muna fata Allah cikin shi gafarta mashi nan kira na ga ɗaliban ilimi yan wani shi ne ruwayar da ta zo cikin sayar buka cikin sayar musulun irin wannan malamai banda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an intiza'a min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma liqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu rusul juhalan fasu'ilu fa'afatu bighayri ilm fadallu wa adallu eh magana ke ba labari ruwaya bukhari haka cikin sai muslim yace Allah subhanahu wa ta'ala baya karbe ilimi zama guda ya huzgi kuna gaba kowa ilimi doki yanda ta yi ilimi yake ɗauke ilimi yake annabi ce Allah ya ɗauke ilimi da karɓar manya-manyan malamai wanda ita za a waye gari an ɗauke wannan an ɗauke wannan har a waye gari ba malami na ƙwarai ya suna za mai tambaya mutane tun da babu na ƙwarai dole a ɗauki wani mai ɗan dama-dama kuma ba malamin bane ba ta za a ɗauki wasu za a musu tambaya dole ba a rayuwa ba fatawa dole a yi fatawa akan koma menene ne annabi da namta za mu sa fatawa ne manzo Allah ta za mu za a tambaye su su ba da fatawa ba kan ilimi ba su sun bace sun batar da wani dan wa wannan abin da yake baka tsoro wannan magana ce da ɗaliban ilimi mu tsaya mu diba abin da muke ciki a yau an ka diba a yanzu gaskiya akwai rauni kwarai da tsoron abin da yake gaba mun yi yawan ɗaliban ilimi kashi biyu wanda suka yi misali ɓangaren tsari na nizami na madarasa an je an yi sanawiya wani ya fara daga idadiyakin kwalejin bai kai ba wanda suke tsarewa ma samu baktin na sanawiya wanda ya san menene ake karantarwa na addini da yadda addini aka karya mai kima a cikin karantarwa ta madarasa suna ne kur yan wadan lalaci abin ya kai kuma ɗan uwa musulmi ne yan kasar wannan aka rarrage da aka rage zai wata kai a yau a wajen bak ba maganar tambaya sura kaza tafsiri ko fiqh babu kurin geography falsafa wane ne su'a kurin da abu na ajiyu ɗan wa idan ɗalibi ya san ba a mai tambaya kan wani yare su kular su wannan hikima ce ta turawa makicin turawa ne aka yage da abin da kan addini ne din an ce madarasa ce amma an rage babu ɗalibi zai samu zai samu bak ita iya wata jami'a ko ta kono wani kuma daman ya kamo bi ida ba ba zai ban ma bai samu ba yanzu Allah ka hanyoyin samun shahada ko ce ka samu sai ka je ka biya ɗan wani mai matsala daga tsambare tsambare yara suke mai tsambare duk lokacin da mutum kai ka kai jami'a ilimin da ake a jami'a ilimi ne na sama muqarraratu muqarraratu ba ta mai da kamar ne ba ta mai da kamar ne muqarrar yan wa jami'a tana tattalin ɗalibi ne a bashi mawar kaya ababen da kace a bashi kayan aiki a baka hanya ta aiki sabo zaka yi ka karantar da kai da ba da sauransu jami'a tana tattala mutum ne zama da ni a gaba ba da jami'a kan da littafi ka tuna bukara mutum haka shi babu littafi ɗin zan ƙare ka zo ka yadda ka tora ma babu littafi ɗin da ka tun farko kashe kai babu mukarrat kan abin da zaka inda ka tora zaka yi zaka kan masala kaza ya baka mukarrat masu magana wannan abin bakin na kaza yanzu ka ƙare ka zo nan baka da basu babu ƙasa magana arwallah sallah sauran babu tsarki su ce ba dukkan babu a kanka ka zo an baka wani masallaci kai ne limaka a wani gari kai ne aminar muminina shi ne matsalai kenan ka zama aminar muminina zo ga hudu ba ga karantar da mata ga zau abin da yake gaban ka baka ila maka ci gaban ilimin wannan ya awaye da ya kai ne kai ne mai fatawa dole a maka fatawa baka ta baka sani ba ka gani to mai mahi yawa yan waɗanda bai abinda yake kan wajibi ne wallahi wannan karatun ba laifi ba ne ba ku yi amma ku san wannan karatun jami'a karatu a tattara ka zama malami ku yi ta ƙoƙarin binciken karatu zuwa madarasin malamai ko da shurare ne na tafi da malamai suke yi kan dukkan mawarikin addini kun ka shurare ko ma ku je ba abin da ku je ku karanta sai ku zama toki na kun sami shahada kin ta cin abinci kuma kuna da ilimin amma kurin ku tsaya kurin ka zama kurusar kuma koyawa ne babu nan a kanka sai rigima kai ba ta malami ba ta majahili wallahi gaske wallahi dai wallahi gaske ka shi shahada babban shahada amma wallahi jahili ne Allah Allah na addini ga shahada amma jahili na addini wallahi sai ku daga dama kurin sai ga dama karamin yaro ga dama ka addini sai ga dama kurin kurin sai ga ya ce kai shi da shahada kuma nan ba za abun wallahi wannan shine matsala ce na dole ku yi wannan shahada amma da kutun da kutura zai ya san aiki sabu iya tare da shi in wa aka ce malam kaza dole malam kaza na Najeriya ko ina ne wallahi ba su dangana da jami'a ko daga ba su sun yi karatu mu dalisin ulama in na Saudi ne ina ne daga malami ya shahara iya ake addini ba daga jami'a ko da zai wai ya karanta addini a yayo yan malamai wallahi ka ku dogara kullum ta takarda wanda hada takarda ta cin abinci ko ta amincinka amma wallahi kakka dogara da ita to wannan shine wanda da kake za a waye gari ya ire-iren wannan kun ya bashi masallaci da ba hansu da ba tambaya bai sani wallahi dan bai karanta da ba tsambare yayi sai ya ba da ba abin ba shi da ba shine karamai wannan wajibi ne ku halka ka ku dogara da wannan kurin shahada kin kurin shikenan ga kanan jahil har malam malami ku tsaya ku karanta addini da kyau wannan jami'a daban tsari na alakan zamani mutum ya je yi amma kar ku dogara da shi ina ta ne dan waya ga mani cikin shugaban harsuna da jama'a na sudan allah mai suka kwanan nan da yadda ya je kare shi gaba ɗaya dawo da ya bar karatu yadda aka gaba ɗaya zo gaban kowa ya kama shara shi man karatu cire shara cire cire shara gaba ɗaya ya cire ta gaba ɗaya ya ce ba ta kai ni ba karatu kai na yi kuma na dawo kenan mu san abin da yake gaba karatun kan mu san wannan shi na gaba karatun ku tsaya kurku ta karatu kadan kaje ka da wallahi da yawa ne da kuna samun shahada kuna a bashi a bashi awa daya biya a wata karanta awa biya dawo gida kwanta a sai inji sai wundi kaza kun shikenan wallahi haka haka ne wallahi ba sabane wallahi haka ne wallahi haka suka tana nan wallahi kan ka dogara wallahi ba sabane wallahi wallahi ba sabane karatu ne ka hara yanzu ka hara ku ci gaba da yi kan ku tsaya ku shikenan ku daga an kon biyu abun ma da sun ya zubi Allah daga an kuma abin ma da ya sani da ya zini shi kenan yau na abin da aka bashi na makarrat aka bashi na program din da kwal zai tai shi kenan ga kina to Allah ku yi karatu dan wata rana za ku gari babu wata fara fatawa ko ne ku bada fatawa kai garin kuma sai baka sani ba dole fara fatawa kuma Allah ya san ba dai ka bada ba Allah Allah shirye da mu mu- matasa a halka a zagi karatu ba wasa bane ba a tsaya yi shi da kyau eh ku shawari malamai ku je wajen majalisar malamai ku yi ku gama da shahadar zamani kuma da ta hakika ilimin hakika Allah ta muke mu sabil alam ci gaba
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
na'am dan wa muna cikin bayani sati da ya gabata bayan mun ji irin izgiri da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala yana ba manzon shi tasliya ya bashi labarin abin da ya gabata kafin shi na al'ummomi manya manya kafin shi na annabawa kafin shi mun samu labarin yanda Allah subhanahu wataala a takaice a wannan wurin ya ba mu labarin aiko da Musa kuma da bashi littahi da ma mai kama mai Harun an musu wannan aike zuwa ga mutanensu su ma dai sun karyata Allah ya halakar da su yanzu yau za mu hara wa qaumun nuhin lamma kadzabu rusul an harqanahu Allah ce haka mutanen nu su ma labarin su yazo lokacin sa karyatar da manzanni duk da cewa manzo da Allah ya kuma musu shine nu amma Allah ce kadzabu rusula kuma a ka'ida shari'a hukunci idan ka karyatar da manzo guda kan saura ma kace karya ciki hukumcin guda ne laifin guda ne yanzu aka ɗauki laifin duka annabawa ke lokacin da suka karyatar da manzanni a raƙanahun Allah ce mun dirmiyar da su waje annahun linnas aya mun sanya waɗannan mutanen nuhu aya abin a gani a lura inna lamma tsagalin ma'u hamannakun fi da jariya إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية na'am Allah ya ce inna lamma taghalma hamalnakum fil jariya Allah ke magana ta izza ta girma ce lokacin da ruwa ke na tufan da ya huce iyaka ya kai halakar da al'umma da bayan Allah ku ana ɗiyan adam kun suka yi saura bayan nuhu ya ce mun ɗauke ku cikin wani jirgi mai gudanya mai tafiya Allah ya ce ya yi wannan aya ya tsiratar da ku a cikin jirgin ruwa linaja alaha lakum tazkiratan wa ta'iha udhun wa'iya dan mai kunne mai jin labari ya ji labarin yadda Allah da wasu tsageru bayan shekaru aru aru suna tsageranci Allah kyale su ɗaya rana Allah ya koda wani ruwa ya jirmiyar da su sai wanda suka cikin wannan jirgin su suka yi saura a yau duk wanda gani a sama ƙasa iya rayuwa a yau iya daga cikin sauran jirgin nuhu duk wanda ƙasa ƙasa daga nan ya cikin jikokin nuhu da ab- abin tarihi sai ta jikokin nuhu domin wasu kada masu kai imanin yan kaɗan ne bayan an sauka daga ruwa a sami jarraba ta rashin lahiya ba a samu dai wanzu ka zuriya fami da ta yi reshe sai gidan nuhu ko ɗaya nuhu alaihi salam shi aka ta baban duniya na biyu to da ce wannan dan mai kunne mai ji mai kiyaye kiyaya da kiyaye kin wannan aya ce Allah ya ba mu labarin wannan bawan Allah ga abin da aka yi Allah ya ce wa atadna lizalimina azaban alima kuma wannan abin da yau kana gare su ne, ba su kadai ba Allah ce daman sunan Allah ce mun yi tattali tuni mun shiryawa azalimi azaba mai tsanani bayan nuhu wa adan wa samud وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
Allah ce wa adana wa samuda wannan al'ummomi su gabata kayan kai wanda Allah ya halakar da su akwai adawa akwai samudawa wa ashabur ras da waɗanda suke mana masu rijiya na abin da malaman tarihi ke cewa wasu ne suka danna annabinsa a cikin rijiya suka kai shi ya yi wazin abin ya ishe suka da suka yi ƙarin shi nan bai da magoya baya aka kashe a cikin rijiya abin da ya shahara kan magana Allah ce wa qurunan baina zalika kasira wannan ambaci adawa ambaci samudawa wannan wani misali ne aka ba mu ba don wai su kaɗai bane ba ana ce da al'ummomi nan ƙarar jama'a ƙurun ma'ana eh, cewa al'ummomin ake ni wasu suka yi suka fita a zamanin zuwa ce generation generation kaza al'ummomi daban-daban aka yi wanda Allah ya halakar da al'ummomi da yawa banda wanda aka gaya mana wanda wasu ma baku labarin amma Allah sun zo Allah kuma annabi ya tsakata Allah ya gama su ban mu ma da labarin su kwata-kwata dan wannan sai mai kalla aba masu binciken abin tarihi zaka an je nuri an godo wani gari a shi wani garin akalla ya kai shekara dubu uku ko dubu kaza ba wata takardar tarihi da take labarin mutanen amma al'umma ce da gida da ɗaki da komi da komi na rayuwa gari ne guda an waye gari garin yau da gobe yau da gobe iska sauransu ya koma cikin ƙasa baka ce ba taɓa garin sun rayu an yi da an ƙare sun zama tarihi an wani iska mata da kullum ta mamaye wurin suna ƙasan ƙasa ana yawo a saman su da motoci da mutane kuma an yi sun rayu a duniya da komi da komi da kan gine-gine nasu ka san gini ne na ilimi da izza amma Allah ya gama da su sun zama cikin ba ma littafin labarinsu wani duk masu bincike masu binciken karanta karanta wanda ke bincike na ƙasa da yawa na kai wani garuruwan babu labarin a takarda amma ga sunan al'umma ce a gari kaza amma babu labarinsu to Allah ya halakar da al'ummi masu yawa wannan misali ne aka bamu na adawa da samudawa ita wa kullum darman wa amsal kowanne wani al'umma da aka halakar kowanne an kame hujja an ba shi dalili ga kaza ga hujja ga mauta da abin ake bukata mutum ya imani an ba su amma su ba wa kullum tabbar na ka tabira kowane ganin an zo musu da hujja da bayanin da za ka gane gaskiya sun ƙi a ta muka hallakar da su hallakarwa kaɗan daga ciki sutul haƙa farkonta za mu ga abin da aka ma'adawa alhaƙa malhaƙa
بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كرمت ثمود وعاد قارعا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية حسبك Allah ya ce alhaƙa malhaƙa wa ma'adoraka malhaƙa ɗan wannan kalmomi ne na usulub larabci akwai ɗaga abin Allah ce matabbaciya tabbatatta waye gaya ma abin da ake ce ma matabbaciya wani shi ne magana mai yawon ake akidan alhaƙa kiyama cewa da wani abu ne wanda Allah zai tabbatar da wudin wa'idi da da wa'adi da ya a ranar ranar kiyama Allah ke cika ba kowa alkawali da mai na mai rahama da wanda za ma azaba a wani kiyama komi ke tabbata hece ka zaba samudu wa adun bil adawa da samudawa kowanne ya karyatar da ƙari'a wanda ya ji alƙari'a hace mai ƙwanƙwasa ɗaga mana mai bugun zuciya yawa yau duk wanda ya san jarrabawa ko ta mace ce ko daga premier ko da sai je jarrabawa iya jiran sakamako ya sai da ke jin da da da ce su yanzu jarrabawa ko ta suka premier kai ko neman farmi wannan ana hada zuta haka masu suka masu abin jin wasanni ga mutum iya kakarwa ana ana hudu iya kama radiyo ya ji abin zai iya kadawa haka ana babbar sakamakon siyasa kana jira wata wadda ta ci duk mutum ya kowa ya san irin da da da da ta ci kadawa to wannan wani abu ne banza a duniya za ka tafi kamar shi an ma an ci kan ko ka ci zai kare ya huce ko ka tuna wanda aka je gaban iya gaban juji za a yanki hukunci ko da naka za ki ma hukunci duk da ka dago to shi kuma hukunci ne na ƙarshe kuma hukunci da babu wurin daga ƙara babu wata kurin ta sama damar an ta sama ta gama damar ta sama ce aka je damar ta sama ce aka je ba a zuwa ko ta ce ta ƙarshe aka je babu zama na biyu da Allah kuma aka ce za a yanke maka hukunci daga yau kuma an ƙare kuma hukunci ne ba a yi da ƙarya na kawo juji ƙarya ka lauya ka lauya nan ko lauya babu babu lauya babu ƙarya komi a fili yake a gaban alimul gaibo shahada ne in wa kai kan kasan a nan akwai buga wa zuciya dole a tsorata dole hankali ya tashi da musan me zai wakana ban zuwa ce biyar da ba sarki da yake da alƙari a mai kwankwasa tunan alamun labarin waɗannan al'ummomi adawa da samudawa da ce fa'amma samudu fa'uhul kundin ariya su waɗannan ƙabilu guda biyu samudawa dai alace mun hallakar da su kudin tsawa ce ɗaya ɗaya tak sun shekar saka sun ƙare sun tai sun nemi taguwa da ƙurewa da suka nema allah ba su a ce amma ga wani taguwa kurin ku sha mata lafiya kurin ta ci ta sha kafa da kura haka suna nan suka taka wannan doka kurin ta soke taguwa kura yanzu lati shekantaka ta kare tamatta'u fi darikum kirasta ayyamin Allah ta zalika wa'adun ghayr makdhub yanzu an rike dele Allah ce yanzu an ba ku damar rayuwa ku dan ji dadi bakin kwana uku ne kun ba kuma tuba an karewa ba tuba da ba an kare kwana uku da kuna rayuwa kuma Allah ce zalika wa'adun ghayr makdud wani wani alƙawari ne wanda bai karyatuwa ba sai an zo ba an karya mata kace je ba yi ba iya tsawo an kare suna nan kwana na uku yayi a diba nan a wanga ne zai zo ba da ko sai kwara sharu kamar shi wuta an kare kuma a garin da masu imani suna gari ba wuta suka ba tsaye ba a suna garin tak da wani kafin ko zai babu shi a faɗi an halakar da su wannan ɓangaren samudawa tuwa an ma'adu fa'uliku birihin sansarin atiya amma su adawa na ce ba tsawon ba tsawon ce ba a hin alabar su kun za a wadamsu kasa wasu aka aiko da iska iska ma ba ɗaya rana ba ta rinka kaɗawa tana bugawa ta yadda ta yaddo ta kashe wannan wayo ta kashe wannan gobe yadda aka sabata ayyamin sabata ayyamin سبعة أيام
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما التي من سكي wannan iska an ba ta kwana kwana wuni bakwai da kwana wuni takwas da kwana bakwai nan mace kwana bakwai ganin cewa dare dare nakata nakata nakata nakata nakata daren ne bakwai wuni takwas a ce misali a cikin tarihi ana misali tawara ran laraba da dare misali za a kowa musamman haka nan shi dai an abin da dare aka yi misali laraba don laraba aka lada da ku aka yi laraba alhamis dole kai laraba alhamis juma'a subdu ladi litinin talata kaga ai wuni bakwai ne amma dare nawa ne takwas haka aka musu ita kurin a jere wata husuma ba a yanki ba ba yin rako ba ba a yin rako ba ba hutu kwana bakwai a jere ba yankewa ita fatar alƙawar fiya sar'a ka annum a'dadu nakhlin khawiya zaka ga mutane jibga jibga a yadda idan za ku tattarin dabino an ciro shi an yadda ba komai a yadda da wasu har maza da mace jibga jibga ne haka Allah an suna kallo wannan ya mutu yau wannan haka Allah musu ta dihi da halakar da kowa wata amma mai kimar Allah a wannan garin mu akwai musulmi kana kallo ta kada kawo sama ta yaddo kada ya kallo kana kallo kun ka haure suke wa kurin ka haure suke azaba wani suna nan suna kallo ana wasu wani azaba to wannan kenan haka Allah ya musu wannan da tsawa wannan kuma da iska aka musu a jire to wannan shi Allah ta kenan wa'annan adawa da samudawa wa kullum darabana lil amsal da sauran alhuda kamar labari kowanne Allah ka misali an ba shi hujja ta imani an yake hujja amma ba wanda ba wanda ya gyara wa kullum tabbarna ta tabira kowanne mun halaka da shi halakarwa ya Allah ci gaba
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Allah ya ce wa laqad atau ala alqaryati allati umtilat min rasul matar su ne wa matar sau nan cewa Allah ya ba su mutanen naka labari da ake badawa na mutanen Lut su sun san garin dan hanyar su ce sun je garin sun san garin wannan alƙarya wadda umtilat matar sau an mata ruwa mummunan ruwa ruwa na duwatsu na jahannama ke mutanen wa mutanen Lut don sun san da garin sadum yau iya cikin palestine yau iya cikin palestine sadum iya nan a cikin iya nan wurin har a yau har yanzu ruwan da aka bari a garin iya nan kuma an ce hikimar Allah har yau masu binciken ƙasa ɗan adam a tarka wurin sun imani sun saka dalili amma an imani shi ne wuri wanda ko ina ƙasar teku a duniya ya ko ina ƙasa a cikin ƙasa ƙasa wurin yankin kuma ce ruwa ne har yau wajen kilo tamanin tsawon kilo kamar lakci lakci mai matsayin na cikatar da mace tsayin wajen kilo 80 kuma har yau a duniya babu ruwa mai gishirin shi an san dai ruwan teku ba shayawa ko da gishiri ko to an ce ruwan wannan lakci na mutanen lut ya kai takwas kilo tekun duniya gishirin shi gishirin shi ya yi muka so takwas na duwun teku dama ruwa da kudin na azaba allah yi ya ce to wannan garin ai kun je ta wannan alkarya alati um da madara sau da aka ma ruwa ruwa mummunar ruwa na azaba afalam yakunu yarawnaha shin wai ba sa ga garin yanda Allah ya ma wani al'umma masu taurin kai game da annabawan Allah ba sa gani to altu da taban kanu la rajulun shura eh garin sun ga garin magani ne na ido dan ba su da imani da kiyama shi da ko aka har yau za su ce saboda tarihi je kai kala ai nan kaza ne wuri kaza kullum ko aka har su zuwa ka wuri wurin tarihi ne ba ji a yau a wuce kullum ba sa wa'azuwa ce wani abin wa'azi ne yadda Allah yake yi da kahurai yadda Allah yake yi da mutaka dokan shi ba sa imani da tashin kiyama shi zaka yabo su wa'azuwa kan abu nan na ce gaba
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
na'am har yanzu an majo magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai gashi irin misali aka ba mu yanda abin da aka yi ga al'ummomin farko to kai kin ma dai gashi gidan jiya wa idza ra'awk in yattakhizunaka illa huzwa idan aka ganka idan suka ganka ga abin da suke ciki ba ba sa ma doka na matsayin manzo kima daraja ta manzo na Allah a cikinsu mai neman shiryar da su zuwa ga Allah mai neman shiryar su ba sa ma wannan kallo in ya tafizo na kaɗin da huzuwa ba sa ma ɗauka matsayin kare sama ɗauka ɗaukan ga abin wa shegantaka izgi bikwar haka suke mai kallo mai kallon manzo mai tsiyotar da su a na mai ɗaukan abin wa shegantaka abin ma izgili daga cikin abin suke wani a hadar labi ba a san lahu rasula kujiwa kujiwa yanzu wannan shi ne wani wanzu Allah wannan kamar yana akwai isara ta wulaƙanci yadda kai ba wannan zuwa wannan shi ne kaza wannan shi ne wai Allah zai aiko da wannan wanzu kujiwa kujiwa haka suke da shi kuma da Allah mutumin shirin abubuwa za ka yi mamaki ko ka damu idan wani ya ma izgili ko shi kaza kaza dan ka rike sunna a rike addini wannan annabin Allah ne ba shi ka da annabi neman tsirar su yake kwama ke su shiryu ta ruwa na sarki yake cewa da ni da ku kamar mutum ne a bakin wuta da malam bata ta haruna suna neman su hada iya karewa kasu hada ka shi ma mutum ɗan wuta kun shi bisa abu na bai hada da ya wuya zama ya hada ya shi ba ya bai wuta shi iya zama haka suke ya ce gani a gehen wuta ina jan kakun hada kwanta sai mun je ina ja kuna ja ya kun hada haka muke da ku neman ku tsira nake a makunki kina haka suke mai ɗaukan abin wa shekantaka izgili a hadar lazi ba a sallahu wa rasula yanzu wannan shi ne allah zai aiko da manzo kenan bai kai ba izgili ne shekantaka ce in kada da tullu na al'ali hatina laula an sabar na alaiha wannan mutumin kaɗan kaɗan ya kusa ya ɓatar da mu mu bar abin bautar mu an ba da mai haƙuri kan gada uwaye da kakannu ba an ba da mai haƙuri ba kenan nan a da ta take ya yi wa'azi ya ba hanyoyi da yawa wani gama an gano gaske makon ya ja an gano rije an ga kai ya kawo ya goce kenan kwarai sun tabbatar da ya kai da kai su gane gaskiya amma ku rashin rabo ya su kauce shi suka cewa kaɗan ya batar da mu ya raba mu an alihatina daga abin bautar mu laula an sabarna alaiha an ba da mun yi hakuri ba kan abin da muka gada uwaye da kan a ranar kenan kin bi ne aka yi sun kai su gane hakuri suka yi suka rike gargajiya su kora hakuri suka yi akan daga addini su kora ya ce allah ya ce wa sofa ya adamu kina rauna azab mana azab sabila za su sani lokacin da azaba ta bayyana suka yi tsamo-tsamo cikin azabar Allah za su san wane ne ya bar hanya shi ko su a kasan su a wajensu shi ne ya bar hanya wani sallallahu salama shi ne ya ratse ya ka sabon addini wani a yanzu za ka kana kira mutum ya zo ya bi ƙura'ani da sunna ya bi ƙura'ani da sunna kan faɗinta magabata na kwarai ya ce sabon addini haka ce maka kana mai kira ƙur'ani su ƙur'ani guda ne babu na biyu a wata ƙuda gaba sunar annabinka ga bukharin nan ga musulun babu kafin nan kowane kafin nan gaba sunna a mawajin da haka zai ce maka sabon addini mai sabon addini don ya gadi wata bida'a ya gadi wata shirka ita isko ana gidansu ko a garinsu ya ɗauka wai naka ne sabo ba na shi ba bisa tunanin aika yan kowaye musu kakanin musu zo can da babu addini da yawa mutane rashin tunanin me sabo rashin bambance sabo da tsoho yake kai su yabo su kada wasu ya su kira da sabo to ka ce sabo ne akan wa akan na kakanka ko da kakanka da annabi da kwaye wani wazawa kenan na ne sabo na kakan na kanin shi sabo ba abu da ba a shi a matsayin wa muhimmancin kiran da a wasu na kira ne ba na malam wani ba ko kungiya kaza a a koma tushe cikin suna a koma tushe can ƙur'ani suna a koma baya eh ce suna koma can tushe a kira ba ba roman samu ba roman samu kudu kuke samu yan bida eh ba roman samu wallahi Allah roman samu can tushe tushe ƙwayar suna shi ake hama gani to kenan haka suke ɗaukar mu annaba mana abu kenan kai kakai mamaki kana neman wani shiriyu ya bi ƙwayar suna iya ce maka kai ne sabo haka aka wa manzannin Allah a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan masu wannan magana suna ma ɗaukar kai ne kabar hanya to wa sawfa ya'lamu shine raunan azab za su san gaskiya lokacin suka ga azaba ƙwarara za san waye man adallu sabila waye ban hanya kai kusa ta gaba
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
التي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا نعم haka yana manzo Allah yake mamaki kan wajen annabi abin ya bashi mamaki yanzu yake kira yake da wannan bayanin amma kuma sun ki sun rike ra'ayi na wani ba hujja ba madogara sai Allah ka ce mishi shin a ra'ayta man takat ilamahu shin ka bar labarin matsayin wanda ya roki abin bautar shi abin da ya mai daɗi da kurin abin da ya ga dama ya kama shi abin bauta kurin ya ga dama ya bauta mutsutsu ko shaho ko dutse ko barewa ko kare ha abin da ya ga dama duniya wani ba duniya ba ko wani irin nashi shi ne mutum bai zama gana bai zama dan ko bauta mai shaho ko dutse ko dabba ko na daban ko ne yayi tafiya mutum din da yake ka samu koyi iya bauta wani abu ko bauta mutum dan uwan shi eh baka doka haramta maka halitta maka ba kare ba amma ba da ba ka ba ka wani mutum shi mutum bai zama dan makana ko ka Allah ko ka wani banza to shi ne baka baka mamakin wanda ya dauki abin da kuma mai dadi shi ne kuma zai bi a wani a zamanin wani zai dauki wani dabba wani abdar da ya ga dama zai akwai mai abin bauta ne dabino dabino zai na gonar shi zai ce ciro ya kama ya dan gungun dabino eh shi yi wa hci ne eh kuma ya sake sabu wallahi haka suka yi sai ka gurje da dabino kai an kai daji sun yi wa bana sai ka cinye ka dawo ka samu kuma wani je sassako a gona tsara tsara tsara tsara ya tsara ya je iya mai tsame buta kaka wani ada ne yanzu ba ya duniya yau kuma ta bata gubki da zan gubki gyara gubki da kare ko da tuki ga ya iya mai iya mai tsame buta a yau ko wallahi gode ma Allah gode ma Allah wallahi abin da kake kai makin su yau kuma su abu kuma da kuma masu gaban da duniya da ka jakon ka ga India kuma sun hayo suna suna yi gubkin sai bauta ma ka gode ma Allah ko saniya saniya ban za saniya ke bauta ma wallahi saniya ke bauta ma saniya ta tabi hanya hida hida ko ya miki ba mata oda in ta ko ba ni huciya kai ka huce kuma suka shika sai ka ka ta ka ta Allah kana ki ka ta ka suka shika wallahi ta ka ka ka ko kuma Allah godiya wallahi sai wani shi kenan mutumin da ya dauke kurin abin da ya birge shi shine an bautar shi wannan zaka shi kina mai bin ra'ayi ya ya bayar da kariya shi wani bayar da wuce da hujja ba shi madogara kun abin da ya mai daɗi shi ne daidai kaga bai tsira to ke mai wannan munuha me yan washi a ce a yau duniya ka diba haka duniya take ciki mafi yawa kurin abin da ya burge mu mu halitta mu haramta kaza halaka ne kaza haram ne mu za mu yi shawara mu ga me kamata mu ci haram ne kai mu haramta me za mu ci halaka ne ba ka ji ayo ba haka ake haka ake wata ƙasa da nata da kundin tako na hada sa haramtawa don haka ne kwada kaza kwada kaza kwada kaza ko kwada kirina da kwal sibi da kwal kwamisar duka da wani ba a nan aka halitta kaza da daidai ne abin da ake ana halaka shi haram rashin haram ne haram ne an kai laifi ya ariya kama ko amma hamma da kwandani a mawar za a ciki kaga da kujin kujin kujin ga muku duk bai zama kare ko Allah ko mishi dan furu baka zama kare ya ce kenan mai wannan hali a fa'anta ta kuno a ne wakilin za ka iya mana za ka iya zama shi za ka iya maka za ka iya wani abu ba ka iya kudu tun da kisan zuciya ne kurin abin da gara mazai mana ka kama kama cewa yanci na abin da gara mazai ba ka yanci gara haka yanci shi ba shi yanci ne am ta hasabu an na asaru ya zama ula a yaƙilu alaji wai wannan mutanen ko kana tsammanin kana tsammanin suna jin abin da ake gudu ko suna ganewa kun hudu jiki kuna hudu kana karanta dai kuna Allah ce bal yace yace inhum illa kal an'am wannan mutane mutane ne amma da kasan dabba ta bangaren rashin hankali yace kal an'am mace bal da maganar dabba ma an dauke ta yace hum adallu sabila sai dabba ma ata dabba tana gare ne amma ita mun dabba ta yi su ita dabba tana bin abinda Allah ya ta dan shi haka aka yi ta a ci ta a sha ta yawo tana bauta Allah ta ba saba ma Allah haka dan Allah ya ta kai kuma an yi ka mukallaf ne an baka doka kenan ka ba ka baka dabba dabba ba ta laifi kai ne mai laifi mai zaka mai saba dokar Allah kenan dabba ma ta hakika eh in ka man dabba wajen harshen haka tunani ne to dabba ma ta hakika a matsayi Allah ya bani wadda sabila dabba ma sai dabba a cewa ci gaba
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا
نعم ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا نعم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل nan wani jan hankali ne Allah ke mana na shin baka gaba yanda ubangijinka ke meke ke jan mana inuwa ta gama ko ina madda zil ne bin abbas na ce haka ibn umar ana nihin lokacin da alfajir ke to tsakanin keto alfajir da gudawar rana duniya babu dare kun babu inuwa amma kada ko ina ta gaban ka rana ba ta hudu ba na ce ita ce iyakar inuwa wannan in zaka gano da inuwa ce cewa wani abu ne wanda rashin hudawar rana ta sa baka gani iyakarta amma wata inuwa ce dare ya wuce a wuce ta ke to rana ba ta hudu ba kana kallon iyakar gabanka amma kun babu babu inda kai iyakar inuwa shi shi shi aka madda zil ke shi iyakar ma na kashi inuwa ta tsakanin kito alfajar da hudu rana wannan Allah ya ce walau sha walau sha la ja'alahu sakina Allah inda ya so kullum yanda ka san lokacin tsakanin kito alfajar da sahiya ko ina inuwa ce babu rana haka Allah so daya haka inda Allah so sai a tsaya haka na kurin ka je kana kana kurin ne ka je ka dawo kurin ka gani ba wani duhu mama babu ino babu rana to Allah ba haka yaso ba yace summa ja'alna shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ita ce dalilin ka gano da inuwa an ce an sana abu da kishiye shi baka san inuwa sai rana ta zo sai ka san ga inuwa ta ga rana ta to wannan wata hikima ce ta Allah yace bayan inuwa doguwa ta gama ko'ina rana ta ɓullo sun maƙabata nahu ilaina ƙabatan yasira kuma cikin hikima Allah ba mai gaya maka ce a iya ganin motsin inuwa ko akwai ganin motsin inuwa da kuma ta ƙaru ko ta rabu ba mai ganin yaya take tafiya irin gudun madu a kai da kan ba'i can yadda ta rage ta ƙaru ta koma na haƙƙun kallo wani wani tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shirya wannan tsarin a hankali a hankali ya ce sai mu karɓi wannan inuwa ya ce kaɗan kaɗan hatta kayi wani wani tsari ne wasu tabbata na Allah subhanahu wa ta'ala na ce akwai jan hankali na kasan motsi waye mai motsawar wannan abin wane ne ke sa haka abin zai ba mu bakomi akwai wani tsari tsararre daga Allah nan iya tabbatar da cikin kudu da shi inda yake tasirifin tsara kayan shi komi cikin tsari eh haka take ta yi a hankali a hankali amma rana ta ce dalilin mu gano da inuwa asan abin da ke shi kishe shi wannan iya daga cikin hikimar Allah ga bayi kuma ruwan nadi ja'ala lakum al-layla وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا yace wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura shi dai Allah da ake kira a kadaita da ibada shine ya sanya muku dare lokacin ace da ace dare man wala asiri shine sutura gare ku cikin duhun dare kuma wan-nawma subata ya sanya muku barci shine hanyar samun hutu kowa sani ka kwanta a reran ko rub da ciki ko gehi ka yi awa 20 an ba bacci zo baka hutawa zama kwanci kadai an ba kullum ta barci ba ba hutu Allah ya sanya barci shine hutu dukkan gajiya noma kai mai kai ka zo kanta da ka bace awoyin da kake shiga warai ka ta maka ji sabon sai ya zama aiki gurin ko lebura ne kai in ba hudu ka dauka kare ka zo ga barci sai kenan daga kuma sai ko ya zama aiki gurin ya zama aiki gobe an kare kun ya wuce haka Allah ya mu kenan barci shine hutun jiki wannan Allah haka ya tsara mu eh an yi barci duk huta kwanta a kwanta kai awa nawa in ba barci in ba kai samu barci ba ba a huta ba jikin mai huta da kwallo ta huta ke ta hanyar barci aka sa muku shine hutunku mu dole ni'imar Allah ce gare mu yace kuma waja'alna an-nahara nushura muka sanya rana ita kuma lokacin harkoki kowa ya kadu gaban shi yaje nemo nima ta Allah ko lokacin rana haka Allah shirya ta gaba وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
Allah kuma dai yan wadanda ana magana Allah iya kamar wani ababan shi ne mai kaza shi ne mai kaza don mu sai girman mai wannan aikin mu ba abin da yake so mu yi. mana mai mai abin da yake so mu yi. ya ce wa huwa alladhi shi dai Allah wani ake kira a kaɗai ta da ibada shi ne arsalar riyaha bushara ya aiko da iskoki da iska a maganar riyaha ɗan kowa san wannan daga ba ɗaya da mai gano cewa iska mai zawa da hadiri ba iska ɗaya mace ba arme ne suke gamuwa sai a samu hadiri a samu ruwa riya ce ba riya bace ba riyaha ne ba ɗaya bace iska iska ce daban-daban a gamu ya ce wannan iskoki da Allah ke haɗawa suna zama bushiran bane da rahamati za a girshe da hadiri ya zo da iska shu na alama za mu gano akwai ruwa na zuwa za a yi ruwa inda Allah ya kurin babu wani girgije ba kuma ba kuma shu kun daga sama ba gomi na da Allah matsala kayan ka ɓaci gana da daji ruwa ta ka daji amma duk wanda yake cikin kiman Allah ga ta ji da Allah muku in za a yi ruwa ba a yi kun zama guda sai an yi alama an yi hadiri an kaɗo shi ya zama shuri iska iska ta taso duk wannan abin ku shirya ne da zuwa gidaje gida mai ne gani kayan shi duk na ne ba ta neman wannan ya kansu cewa ruwan zai zo ko wasu abin da ya Allah ya fi haɗu haka kurum garuwa zuwa kurum ya gama ko'ina ya ce wannan iska tana zawa gaban rahama ta Allah ita wa an zalla mina sama'i ma'an tahura mun sabakar daga sama suka da wani ruwa tatacce mai tsarkakewa shi mai tsarki mai tsarkakewa shi tahura a ce ma tsari ko an ta ruwa mai tsarki amma tahura wanda shi karan kai shi mai tsarki ne ko mai tsarkake wani abu daban dan da ruwa ake tsarkake na jasa sanin sarki ke cewa alma tuhur lan lan jitu shay'un ba abin da ke da ruwa na jasa yan ruwa shi ke kare na jasa shi ke kare ta shi na malamai ke cewa kenan masalar da mutane ke ba kansu wahala wajen masa'ala ta ruwa daga ɗauna gaba ta ruwa lalace ruwa ɗan uwa ko da najasa za ta faɗa in dai ba ta canza shi ba iya nan matsayin ruwa tsayi iya nan ruwan shi ɗan wata da taurin da tukulmar kama misalin a cikin da taurin za gano da haka cewa mutane suka sun bar fikin wajen fa'in fikin suke ba kan sau hada kun muna magana cewa iziya a nan da kasashen babu littahi na ibada kamar iziya ya so sun sala ko to ne wannan wuraren biyu wani malaman mai iziya ya ga wannan masala ta maganar ruwa cewa ruwa idan mutum ka babu limiya ruwa ya ce na arwalla ko na wanka sai na jasa kaɗan sai ta faɗa ciki ba ta canza wannan ruwa ba da kalashi na ruwa ya ce iya nan a matsayin ruwa tsarkakakke mai tsarkakewa sai dan an samu wani shiye kuma ce wannan duk da mai risala shi ya kashi makama shi a maca ya yi in ruwan kaɗan ne bai kai wuce ƙulla ba wannan shi ne in bai kai ƙulla ba kenan kaɗan in bai kai tudu guda ba wannan in ta haɗa ko bai canza ba ya lalace amma ta wannan ra'ayin suhuru ne alfalakawo ba ra'ayin malik ba ne ba ra'ayin malik na mahulla ra'ayin mai iziya ne ko a jan imam malik idan ruwa ko da na ta kama ta haɗa duk ta haɗa in dai bai canza ba iya nan a matsayin ruwa kuma ana iya arwalla da wankan janaba da komi da shi a wajen malik kan na mahulla ta yi wa'azin ana maganar da yasa na maka zan fitar da kowa wasu sabili ne ya sabili ne akwai sabili a ciki wani sharu wani a rana hawa ya ce jinawai ya ya baka shafaɗa shi jinawai ko abu dole abu da an ɗauko san an yi kwanci tsawon sabili ne ya ina shi shi nawai shi kwanci kashe su ko a saka duk ba kai wahala duk ba kai wahala duk ba kai wahala duk ba kai wahala ba kai wahala ne ba wani saka kurin ruwa ne iya na ruwa ne matuƙa bai canza ba iya na ruwa ne kura wani ƙarshe ƙarshe sabi ne ƙarshe sukari wani kuma a sano ne ya yi ɗan jama ai ya canza an yi akwai canza ba kan da ba ruwanka ruwa ne kuma kuma hatta a risale su iziya sun yi bayani ruwa dan ya canza da wurin da aka ajiye shi bai matsayin komi ko a wajen bai komi da ya canza ya ja da ƙasa ce da taro ne ya ja iya nan ruwa ƙarin mutashin duk muke mutanen sama kansu halakan wani abu ruwa ta shi shi shi ta shi shi shi ne kuna kuna kawai ko ruwa ne samfur kuna ba wani matsala kan shi in dai yana ruwa ruwa ne yan wa ta magana ce jamhur abinda suke wanda kan ci bulugul a cikin tasir na bulugul mara mi magana kan masalar ruwa wajen jamhur abinda suke jamhur abinda yake canza ɗanɗanon ruwa duk da an ce nan ne ɓangaren ruwa ya kaf kowa ijima'i ruwa ya hadisi bai inganta ba amma kuma an yi ijima'i kan hukuncin addini kan masalar mi masalar ruwa idan ya canza ɗanɗano ko wari ko kama da najasa suke magana wannan shi ne bai arwalla bai wanka in ya canza kamar shi kidan wutsari ne ya canza kamar ruwan ya kawo ruwan wutsari in kashi ne ya kawo ruwan kashi ko kamar shi ta kashi ko ya kuma gaba daya amma dan shiga shi kadai shi ruwa shi ke kashe da jasa ba ta kashi amma ya kawo ruwan wutsari ruwan kashi ruwan kaza ruwan shi kenan warin amma iya nan matsayin shi na ruwa da kenan su suna magana akan najasa ba sabili ba ba gari ba ba gumba ba ba tuwo ba wani abu ba kurin da wani da can don ruwa ya canza da wani abu daban ba da jasa ba wallah iya na matsayin shi na ruwa wani abu tun jamhur shi wani jamhur hatta imam malik ya kan haka Allah shi mu kenan Allah ya ce shine wa anzala min samai ma an tahura mun sabkar da ruwa mai tsarki daga sama Allah kai mu rana ta yau yan wani rana ta yau sha Allah muna da aka yi sa'a muna bakin malamai kala ka kashi biyu daya daga Ghana daya daga Najeriya daga Ghana dan Allah kaddara da ke tare sai ya kira ni Bashir dan Ghana ya ce ya zo maradi jiya zai shiga Najeriya wurin ta'aziyya zai dawo nan insha Allah zai zo nan garin Laraba Alhamis Allah kaddara ke in Allah ya kaddara ya iso za a yi karatu a ranar Laraba a bakin tasha kuma alhamis za a yi na biyu a nan kowane bayan nisha insha Allah haka na malami na biyu na shek kabiru gombe shi kuma insha Allah Allah kaddara shi ma Allah ta shi zai zo na rana alhamis zai kwana in juma'a a nan zai karatu da dare a can marka sabuwar can da akan can yamma can wajen bayan gida na ba gidan ba sauran ɗan ɗaya ba ne sai mutu da bulakai kenan zai a can insha Allah ran juma insha Allah kuma da sai zai na mata insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kasih kagak, kagak, kagak udah, kagak udah.